رحمة آياتي
Video ko Video ko audio. No? Kana ba mu na ku ne.
كل أوقات على سزان أبو الأبد آياتي أبكم تريد أن الشيخ يوجدني وأنت سأله ليل المبارك على سزان أبو الأبد آياتي خليفة الله ذلك ورود إلى خلقي ولأجل الوجودات على الجدال أو الأرض آياتي مبلغ البيت مرشد الرؤود ومنصير المردود وللأجل البريات على الجدال أو الأرض آياتي تلك المكارم لا قبل بالأمر تلك الوراثة من أهل الأرومات على الجدال أبو العباس آياتي هذا ابن فاطمة فرق النبوة سأمات القدم مؤمن المقامات على الجدال أبو العباس آياتي هذا الذي منه أرجو كل آية بين الكسوف وسبيل المرامات على التجار أبو العباس آياتي أبنى صلاة وقوم على قلبي والآل والصحب شوذ من قاتل على الجدال حول أفضل حالاتي طاير كبل أدمى لا تضر إلى لياتي وطعم أكل عزم ذاتي إلى باتي على الشجاع أبو الأنفس حياتي وسلام دون كرامة لبيرتها وهي عين بهم قد كان إناتي سائر كامل أجمالات إلا الياتي وبعد لا معنى تلك المعاهد من حيران فالفضلات الإمالات سائر كامل أجمالات إلا الياتي وكلهم ذلك المولى وآتكم باقي على عدد وجودكم راتي سائر كابل أدوى لا تخلو إلى اللاتي لا يبصر المبنى إلا في وجودكم فليس يسنعه في وجود وسواس سائر كابل أدوى لا تخلو إلى اللاتي وأد إلى حيث من حيث لقربتي تلقي وتذكر في الأشواك أنفاسي طاير قبل أسمى لا تغلب إلى النيات ومن أنا فيه حيران يقلبني داري بأنوائي وأجناسي طاير قبل أسمى لا تغلب إلى النيات ومن فؤاد به بدنا يحببني ما بعده دخل منه شعر براته شعر تظل أجمع لا تقدر إلى الناس ذاك الذين على ما لم يعرف بشر دين العطايا ولم يعرف بالمقياس شعر كذل أجمع لا تقدر إلى الناس ذوق المرايا أبو العباس أبد من ما له عذاب أن يبلى بكرقاس سير كذل المنات إلى الميلاد الوجود وقلب الكون ملكته مدده في الوساد إلى نادي سير كذل المنات إلى الميلاد رمز الوجود وسر حقيقة السمو مطلوب الروح الدور المخبار والراسي ساير كاذل أجمع لا تغمر إلى الميلاد حقيقة القول معنى السر مجمعه فيض الإله بلا نفس ولا باتي ساير كاذل أجمع لا تغمر إلى الميلاد أن يبتداني يا تاج العارفين ومن بتعليل الفضل من كرفاني باتي ساير كاذل أجمع لا تغمر إلى الميلاد ومن مراقبته دين وقلته عقلي وروحي وجلتي وعاداتي ساير كاذل أجمع لا تغمر إلى الناس ومطمئي وفؤادي وانبساط يدي ومخلصي ولساني والمجلات سير شجر أجمل لا تخلو إلى الناس يا سيئي إن تقول سري ظلمئي فديني أمد ساتي كل جلبات سير شجر أجمل لا تخلو إلى الناس يلوي ولا أقصى والفيش ولا واجعه تدفع بآتاي ذات الورد والعاتي ساير كابل أقصى لا تدفع إلى الآتي والثاني جد في تحصيل واجبي إن لم تكن في بالساق القرون آياتي ساير كابل أقصى لا تدفع إلى الآتي ولا إليه إذا كنت لا تعمل وجرى إلى الله من شاء الحالة يأتي ذلك من ألف لا تخلد إلى يأتي وألف علينا بالإسعاد آله وقل ولا تكن للإسعاد بالناس ذلك من ألف لا تخلد إلى يأتي ولا سلام على قلبك أن تفتدي أمين المعنى من الراسي ذلك من أدنى لا تبذل إلى الياسي وما دلولك بالرزق الذي لا تمر يدل براسي علي العلي لا تأتي ذلك من أدنى لا تبذل إلى الياسي وما تبذل بالياسي وأرماتي خير صبلا أرملات إلى الياتي يا ربي أدعوك بالأكمى وأذلها وأذل مثلك الإنسان والغادي خير صبلا أرملات إلى الياتي فامضة وعلي مبين حسن وعلو سيد الوزارة وأفراد ذلك أجمع ما تبذل إلى يجوز الإلال تجري في أفاده وعبده أجر يوم الفاتي حافظ ذلك أجمع ما تبذل إلى يجوز وأكله إن الفريق تلمي ما يهلك تلقي عليه عشر قوات وإخلاص يا إله إلا أنت لا تغنينا ياتي وأمها تدعو تبليغا فليس بها تبليغ ذاتك كفر كفر في الناس يا إله إلا أنت لا تغنينا ياتي وأمها تدعو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإيجاب الذي شرف الكون بولادة خير الأنام وأورث الوجود من العالم بظهورنا سيد الرسل الكرام من فضله الله تعالى على الملائكة والأنبياء وعلى مقامه فوق كل مقام وتولاه وعلمه وجعله للاول والمبدأ وللاخر الكتاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو حكم المرأة أفضل كل من صلى وزكى وحج وصام الذي أسرى به الله إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام وعلى آله الطيبين الطاهرين ذوي المطاهر الإسلام وأصحاب الهدى المهتدين السادات الأعراف والتابعين والتابعين بإحسان ما ساقه في الليالي والأيام ورجى الله سبحانه وتعالى عن شيخ الاتجاني في الإسلام إمام الأئمة الهادين المهتدين ذوي الكرامات الكتاب وعن خليفته وصاحب قيدته مولانا الشيخ علي الوهاب الذي أقامه الله في وقته رحمة للأنام وهدة وذرية للأراضي والأيتام ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي القدر الشام الهمام مولانا الشيخ أحمد علي أبو الفتوحات الإسلام وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي مقامات الإسلام وبعد هنيئا لابراهيم لا هلاله هلال بدا للنازل جماله هلال وحيد فيه جاء محمد فتم لنا البشرى واما نواله لافضل عبده حل افضل المرسل لافضل يوم فاستبان كماله الاختيار من كل الاواني اصله كما اختير واختيرت لذاك جعله محمد مختار وعالم دينه محمد يوم البعث راق قتاله محمد نور الخلق وهو محمد عظيم عظيم الخلق تم جلاله حضر تشو غبان الجرمى من البركه جابوره mukaddami mai albarka limani shugaba ashe ayyuba bani karamtari الله الله ورعاه وعدام مرقاه وتولى اموره ظاهرا وباطنا أمر هذا الشوكباء ashe muhammad nur faizan shugaban karamar hukuma alhaji aliyu mai dani shugaba lawan gana lawan zargi shugaba malam lawan jagira shugaba malam usman koli shugaba imam malam hassan da dukkan shugabanni na wannan anguwa anguwan lokos da ke garin guru yan uwana almajirai ina gaishe ku ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya tara mu a wannan gari mai albarka a cikin wannan anguwa mai albarka a cikin wannan rana ne albarka a cikin waɗannan jama'a masu albarka ba dan wani abin duniya ba saboda tunawa da wanda ba dan shi ba da ba duniya ba lahira shi ne shugaban mali muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma Allah ta'ala ya tara ma wannan rana ta juma'a juma'a ita ce ranar da Allah ta'ala ya halitti babanmu khalifansa Adam alaihi salam a cikin da ya sa masa rai a cikin da ya sa cikin aljanna a cikin da ya aura masa da hawa a cikin ta ya sauko da shi duniya a cikin ta ya karɓi dubansa a cikin ta ya kira shi ya amsa ya koma ga Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa khayru yawmin talat alayhi shamsu yawmul jumu'a fihi yukhrij adam wa fihi yukhrij al-janna wa fihi yukhrij minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawmil jumu'a yayyan yini da rana ta fito ciki ita ce ranar juma'a cikin ta aka halitta adam cikin ta aka samar rai aka tashi aljanna aka fita shi aka karɓi rayuwarsa ayyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a shi yasa Allah ya saka maula ya saka mana tiyari wa sallallahu ta'ala wa bawa annabi ali alkhairi da ya koyar da mu mu zauna mu dinga la ilaha illallah karshen sa'a ta ranar juma'a wadda ita ce lokacin da za a tashi ayyama lokacin da kowa zai shigo biyu jama yana ihu yana kururuwa yana kuwa amma mu za mu tashi muna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah cikin kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya Allah ya saka masa da alkhairi shi yasa manzo Allah ke ga mana ita wannan sa'a ta juma'a mu ne da a ƙarshen wato a sa'a ta juma'a kamar yadda ya faɗi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu sallama shi ne ya faɗi wannan yana cewa man jalasa fil masjid yantajiru salata fa fi salah duk wanda ya zauna a masallaci yana sauraron lokacin sallah to a cikin sallah yake kuma a yawa daga cikin malamai za su ji a to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wanda Allah ya masa muwafaqa yana yana sallah a wannan sa'a ko yana addu'a Allah ta'ala zai karbi addu'arsa shi ne yasa ba sallah kuke yi ba ba kuma addu'a ba ai ba zikiri annabi ya ce ai ba in ka ga wasu da ni ka ga da abin da malamai suke cewa sai ke kula da su abin da yasa yake karfi addu'a karfe komai ku dinga zikiri saboda ubangiji ne ya bari a cikin hadisin kursi ya ce man shaga da hu zikiri an mas'alati a kai ko abdal ma hu zikari ne duk wanda an bato na ya shagaltar da shi daga barin rukuna zan ba shi shi da abin da yake ba masu rukuna wani ya zauna a wannan sa'a yana roƙon Allah ya shirin miya wani yana roƙon Allah motar hawa wani rigar sawa wani matar aure wani abin haihuwa wani yana neman gida mu mun zauna muna ta la ilaha illallah asal la ilaha illallah wannan babu abin da babu ko da haka muka ce Allah ya saka wa Maulana Sheikh Ahmad Tijani da Allah ta'ala wa bawo wa bawo wa annabi Ali a shi ne dalilin wannan ko da haka yan uwa ambatan Allah a kai ne babu kokonto yana tafiyar da zubi ba ku zubi a ciki ambatan mutane cuta ce wadda babu waraka ambatan Allah lafiya ne wadda babu cuta a ciki wanda yake so ya samu lafiya ta har abada ya dinga ambatan Allah wanda yake so ya haɗa cutar da za ta kashe shi ya dinga yawan maganar mutane duk mutum da yake yawan gulman mutane wane ya yi kaza wane ya ce kaza wane ya yi kaza ya ce kaza ya haɗu da cutar da ba warkewa duk wanda yake yawan ambatan Allah tabaraka ta'ala ya haɗu da lahiyar da babu cuta cikin ta har abada ko da kai uwa ta kai ta dai mun zauna ne saboda mu tattauna a cikin lamarin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam wanda wurin halittar halitta ya fi kowa a wurin kyan ɗabi'a ya fi kowa wanda saboda kyawunsa na ɗabi'a da kyawunsa na halitta wato hadisai da dama sun zo ingantattu mashhurai daga bakin sahabbai masu girma da dama waɗanda suka rawaito hadisai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne magana akan kansa wani ne magana akan gidansa idan ma wani ya ce ai idan fari ne kai wani ya ce akwai kaza a ciki wani ya ce al'adal ainaini wani ya ce askalan ainaini wani ya ce kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganci kamar rana wani yace kamar wata wani yace kamar walkiya wani yace yana kyautawa ne ruwan sama hakan za ka ji su iri iri maganganu daban-daban saboda annabin da ya ta haka. Hadisai sun zo da dama za ka ga a ummul mu'minin sai ga Aisha ta kawo maganganu irin nata. Al-Imam Ali ibn Abi Talib karrama Allah wajahu ya kawo nashi sannan a Anas ibn Malik Abdullah ibn Abbas Abi Huraira Hind ibn Abi Hala Bara ibn Ali Jabir ibn Samra Ummu Ma'bad Abi Suhaiba Hurair ibn Fatih Abi Suhaibi Hakim ibn Izani Ada ibn Khalid da sauransu sun kawo hadisai da dama Allah ya saka wa yaron nan da ya tashi mai jiki kamar yaro mai zuciya irin ta manya ya yi saukar da kan wannan yin bayi dama kan annabi shi ne jama'a duk mutumin da yake kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan talaka ne ba talaka bane goda ta goda ta idan mai kuɗi yana cin annabi sallallahu alaihi wasallam ba goda shi bane makiyacin makiyata idan aka samu jahili wato yana ƙauna annabi sallallahu sallama to wannan ba jahili ba ne malamin malamai ne in aka samu malami daga fannin amma yana jin annabi sallallahu sallama ba malami ba ne jahili ne murakkabi idan aka samu ƙaramin yaro yana son annabi sallallahu sallama ko shekarar sa bakwai ba yaro ba ne dattijo ne in aka samu dattijo ɗan shekara tamanin yana jin annabi sallallahu sallama ba zafi da bane yaro ne karami in ka rasa an aiki ka aiki shi ko sai ga wannan bai saboda ka san annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne girma shi ne ilimi shi ne arziki shi ne martaba shi ne daraja saboda ka wannan yaro iyayenka sun ci ribar haihuwa Allah ya saka musu alkhairi waɗannan hadisai duka da waɗannan safai su yawaitowa idan kika ga hadisan duka abin da yake so nuna maka cewa manzo Allah ta zama san kowa ne kin wanda ya rasa manzo Allah ta zama san kowa ne kin wanda ya rasa shi bai ne ba tsawa jani ba tsawa dogo ne ba zantsare ne ba ko kuka ce dogo ne ba tantan ba shi manzo Allah ta zama ne matsakaicin tsawo ɗaure ba dogo ba ne can can ba gajere ba ne dab dab ba raman ne ba ne balle ka ga kashi a wuyansa ba ko ne jiki ba ne balle ka ga tunji komai ya yi komai ya yi kasan masura ta ruwa tamma ma'anahu sallallahu alaihi wa sallam babu abin da zaka gani a jikin ka ce kash babu ɗabi'ar da zaka gani ka ce ayya babu komai yayi komai yayi فكام نبي الحسن جيبا ومشهدا فليس كفاها المرتبى الا مشهدا واثنى عليه ربنا بكلامه فاعيا طيب دونه الى المسلمين manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana ambatan zamakin sama sai dai ki da Allah mun ji ma mun kai amma da yake kai ta sabanin wani dukkan mutum ta cewa da kyakkyawa ne aka yi shiru sai na biyu aka yi shiru wani zai ce wallahi kyakkyawa ne amma ba ka lura ba bakin da ya yi ƙasu wani ya ce hancin da ya yi baɗi wani ya ce ya yi garbi wani ya ce kyakkyawa ne amma mugu ne amma ban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halittar ta tayi ɗabi'ar ta tayi sallallahu alaihi wasallam in ya fita waje ya dawo matan sa ummahatul mu'minin kiran junan su suke suna ta wanke zo shi dan ya fi ɗazu zo shi dan shi ya fi ɗazu za su taru wannan tana ce kalli gashin tana ce ba gashin ba idan wannan tana ce ba idan ba hancin ce ba hancin ba neman wata ce ba neman ba haƙoran kalli haƙorin wannan tana ce ba haƙoran ba gemu wannan tana ce ba gemun ba wuyan ce kalli tafiya haka ba suke masa صلى الله عليه وآله وسلم يتلعلع وجهه تلعلع القمر ليلة البدر تذكر تدنا والبيع وعين وتاجر وجود شهود صلى الله عليه وآله وسلم يا يا فكر من ظل بذات الشوبة على هذه Allah ya ɗaura wa jalala da jamala aure a farfajiyar fuskar. Jalala namiji ne, jamala mace ce, da suka balaga sai Allah ya daura musu aure a zauren fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tashi haihuwa sai suka haifi yan biyu Allah haibatu mai kamani jalala namiji ne jamala mace ne Allah ya daura musu aure a fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tashi haihuwa sai suka haifi haiba da kamani yasa ba a mai yarda irin yadda ake wa annabi Yusuf alaihi salam manzala sallallahu sallama daga nesa in ka hango shi jamala za ta kira ka kana zo ka ga madarar kyau zo ka ga abin da ake cewa kyau kana tafa kana tafa kana tafi in ka taho za ka yi wanka sai jalala ta yi ma dabba ta ce ka ka dan babarta ba a bauta ne annabin da al'arshin Allah ma da ya gani saboda kwalle ne ya yi duka. Balle mutum. Waɗar ka ba al'arshin majidu ne wa hajjin fa'in na kafaukan ka'ina da ba'abu. Wannan nan ce kan asara. Wani kullu khaliru min al-hadratu al-aliya atawa alahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji al'arshi zai shi sai al'arshi ya tunkiya. Sai annabi shi ma ya tunkiya. Zai cire takalma. Allah ce masa ruwan ne za ka yi yace zan cire takalmi ne dan na je da suka yi da Musa alaihi salam a dole dina ka ce da shi fakhlana alayka innaka liwali muqaddas ba to da ka wannan wurin ya fito dina a ƙarfi sai Allah ya ce haba masa yayi na ai al'arshin magan kai yayi shi kaka shi da takalmin kai sallallahu alaihi wasallam wa annabi ne kaka shi takalmi yayi ya je inda Allah ya To da haka kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mantar da ne gani dukkan damuwa. Ka duba ƙarfin zuciyar shi Ibrahim, ka duba girman ruhinsa, amma cewa yi sanarwar huwa ta ta hayyar su. Inna ma jalalu rasulillahi hayyar fikriya. Ibadatuhu min ilayhi mahabbatan فسبحان ربي ذكروا لي تدليا ومن سر هذا مثل شوقا ومغرما عزيز اشتياقا هي الجد تدليا هناك فرجل من الله صلى الله عليه وسلم وفرجل من الله ألا يعيش ما فرجل شيء فرجل كيف kin yana makamin sana'ar turatul bai ba lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta shi yana haske ana halittar sa bai tsaya ya ji ne aka halittar da shi ba yana cike da sanin janne aka yi shi sallallahu alaihi wasallam ana halittar sa bai wani wata ba sai ya huta ba dama da Allah zai yi har sai da ya ba yake da wannan harshe zama bawa na Muhammadu idan ka tashi zama Muhammadu kada ka zama wulatantacce kada ka zama kaskantacce kada ka zama sajadan sajadan ka zama mu'azzaman mumassilin musharrafai shi ya hau ibada kai bayan ya ƙara ibada yi wa Allah sujada bai ɗauko ba sai ne shekarar miliyan guda ne kan yayi mabarci ya Allah ce masu ya sujada ta yi abu da ya ɗauko za su yi rubuce shi ruwa irin da so irin na soyayya sai ya ji kunya sai ya tsinke Allah ya taimaka yi na ɗaukai ya sake ɗanuwa zaki ya sake duban da soyayya da kan ta farko sai ya sake zo su ya sai tsinke zaki ya ce masoyi na ɗago da ya ɗago da Allah ta baraka wa ta'ala ya masa duba ta irin duba saboda kunyar Allah da ya tsinkiya sai ce la ilaha illallah sai za ki ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi duk wasallam wannan daga bakin zaki ki kunya ta sa ya nan ki zama ruwa Allah ya ce ma ga daga masoyin da ya san manufan masoyinsa wa da Allah ne ma kullu shay'in ilmi shi kenan shi ne dalilin da ya sa su ba ki kira manzo Allah amma ba hayar shi ake sha a rayu wanda babu annabi cikin ka ko yana numfashi gawa ne wanda ya mutu da ƙaunar annabi suna kuma ko ya mutu rayayye ne suna kawai da yake shi rayu rayuwa ta har abada da so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saura ka yanka fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da Aisha tana magana a kai tana cewa kun ku da kin kai ibra ta halin sunnati ba ya da rasulullah na kasance ina zira gari a cikin ramin allura cikin kurin gari da hasken fuskan manzon Allah sallallahu صلى الله عليه وسلم في رواية وسلم الإسلام وفجر من الألوان والهدي دائم وأحسن الشمس الفدية إلى مسجده أعوذ بالله تعالى جمالك يوسفيني هنا كل بعده وإني أمري عند بعد بعد لنا سوى لنا سوى فما كتبني الهاشمي محمد وما كمهياه من الحزن والرزق ينفيك عنك لا لم يعلم به لها كرب كالبرغولي والسجن كالبيت yace wallahi tun da baba ta ta haife ni ban taɓa ganin goshi irin na maza sallallahu alaihi ba yace wasallam ban taɓa ganin fuska wanda ta fuska da tausayi da sassauci da sassauci da jin kai irin fuskan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan ka gan shi fuskarsa za ta mantar da kai matan nan mai dogon wuya mai taushin fata mai siririn macen jama mai idanuwa kamar ɗan maraƙi yake duk matar da kake burge kake gani kana burge ta ita salatul fati har kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ran da ka gan shi matan nan ta koma kamar shafa wannan can da kake gani kamar kyau za ka gane ba kyau bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyau yana tafiya ya gaida sai su jira yake da Allah sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam shi annabi shi ne kyau ba sunan shi ne kyau ba. shi shi ne kyau namiji ne fitacce mai matsakaicin tsawo ba dogo ba ne can can ba gajere ba ne jab jab ba ja ba ne tsawo ba fari ba ne tsawo ba ramun ne ba ne mai kashi a wuya ba mai jiki ba ne mai jirgi kansa babba amma ya ma wuyan sa daidai wuyan sa yawon kirjin sa daidai kirjin sa yawon cikin sa daidai cikin sa yawon kiyoyin sa daidai kiyoyin sa kuma ƙafafuwan sa daidai wa daida baya tangani yana da shi sallallahu alaihi wasallam gashin sa baki ya sako bakin kunni a wata ruwa yana taɓa kafada goshinsa akwai yalwa in ka ganshi za ka ɗauka rana ta goshi da ta gullo wani ya tambayi a rubayi yar mu'awiru ya ce mata ke kika ga annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah shi ban ka mana shi da ta kai ta zauna tace ya bunayya laura aika hu da kunta shamsu taliha ya kai rana wallahi da ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na da rana ta fito wani ya ce kamar rana wani ya ce kamar wata wani ya ce kamar wajiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi shi saboda kyawun sa ba a iya misalta shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakuri ya sakkan ya rangwai ya kawaici manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana da yawa to da ka nan za mu tsaya akan wannan rashin magana din mutane su sani yawan magana akwai aibi da yawa mutumin da yake da yawan magana da yawa za ka rike kanya ta mai yawa za ka rike gulma za ka rike keguni za ka rike baza za ka rike ƙananan ƙananan maganganu sun yi maka yawa yawan magana wato aiki ne kwarai da yake karancin magana na da cikin alkamun ba rukunan wani sahuri illatun kalayi illatun ta'ayi illatun malayi hannun azami jami'in alayi karancin magana karancin barci karancin abinci ɗaukar cuta daga wani halitta duk wanda ya ga dama ya zagi ka kaita da banza da shashasha da ɗan iska da munafiki da zindiki kowa ya zagi ka ya da abin da ya ga dama ita ba har abada wani ba zai zama wani ba sai ya zama kamar ƙasa ƙasa za a kashi a ciki a yi fitsari a zubar da gidan haila a yi kallo a yi kwallo a yi rari a yi rijiya a yi gowar a yi gini amma ta fito da dawa masara shinkafa mangwaro gwaiba abarba lemu alkama acca da sauran ba wulakancin da ba a yi mata ba amma ita ce ba da ne haka wani ne wanda ya so yin su a zaka shi kamar yana faɗa ne kan su in zama wani ko da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mai yawan magana ba ne maganarsa ba ta da yawa sallallahu alaihi wa alihi sallama amma idan ya bude baki zai magana za ka ga wani ya so da baki maganar da kake da shi dan na ta sannan ga zai magana kan kanwa amma shi an yi da kabai mutum da kai sallallahu alaihi wasallam sannan karancin magana din nan da muka yi magana akwai abubuwa a ciki السلس والعزلة والسهر والجوع شنو أركان الله فأشكر السلس أقول حسن التفكر أقول حسن الزني أقول حسن التفكر idan mutum ya zama bai magana da yawa za ka ɗauke yana da kyakkyawan tunani za ka same shi mai kyakkyawan zato za ka kai shi mai kyakkyawan tafi da lamari duk mutumin da yake da karancin magana ya zo a hadisi wanda Allah yana cewa man kana yin da zai wajen ya kai kale ba kairan auya su duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira in ya buɗe baki zai magana ba da yin ko shi wannan wajibi ne gare mu mu jana mu shagaltu da yawan istibari lokacin da ake zaman tsayya idan da salatin annabi lokacin da ake zaman gulma da kanzu da la ilaha illallah lokacin da ake zaman tsibu kar ka zama dina fada wani mutum ne shi saboda yawan magana ma sunan ka dina fada sunan shi ke dina fada ka san masu kuɗi suna son gulma da waɗansu daga cikin sarakuna da ba'arin malamai suna so a dinga samun su labarin kuɗai Allah ya kiyaye to shi wani ya ɗauke shi yana kamar labari yana je saboda daɗin labari sai ce masu gadi gidansa duk sa da wani yanzu ba sai kuma sai to kan ku bar shi shigo wata rana ya zo shi ne gadi sai ai ne gida yana saman beri a hau kawai da ya hau yana fada ɗaki sai tadda mai gida ga kwalbar giya a gabansa ba wanda ya yana tauriya shi ya miƙe ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah karba mu abi kaga wannan abu babu wanda ya kai ina ba kai ke na babu ne yaji bai dauko kuɗi mai yawa ya dauko manyan riguna da baki ina ba kai zo gida ya aika kuɗi ya aika kaya ya zo majalisa ya zauna ya yi tabu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ba labari na ka ce sai na faɗa yaya zai ce akwai magana amma ba dama a faɗa har ya fara ranewa ya kalli madubi ya rika shi ya fara fito a wuri sai da gida ya ɗauko kuɗi ya ɗauko kaya ya zo ya kawo ya ce alaji dan Allah ka ya kuɗi ga kuɗin ka ga kayan ka wallahi sai na faɗa. Saboda haka kaga wannan rashin jiki ya yawa a jiki har saboda gulma ma gulma ya ji mai alheri don Allah don Allah ji janawa yan faiba kar mu zama ina ba mu zama masu ba cikin juna mu zama in za mu faɗi magana mu faɗi a tsaye Allah yana da bayi mutane kirki yana da bayi mutanen banza mu saba faɗin labarin mutanen kirki kar mu saba da faɗin labarin mutanen banza inda zikirin salihina tanzilu rahma a wuta ta zanzaro rahmatu haka nan inda zikirin salihina tanzilu hikima a wuta ta zanzaro hikima. Saboda haka mu saba da ambaton labarin mutane kirki a yawan magana yana kusa da zuciya in mutum yana yawan magana zuciya shi zai bushe to su jani kuma da jin lafiya ce bayan kafirci Allah ke jarabce mutum da mafi sharri wanda ya kai bushe wa zuciya a kawakin ƙarfi mugun abu ne idan mutum yana da bushewar zuciya to ko da yana cin dalila na da halin da zai da kai Allah ya raba mu da kasawa mai kai yana ganin wasu kunya daga mutum jirgin magana kowa na ka mai magana ce kowa ne ya faɗa ba wai wannan bushewar jita ne kun zama da kaja ce ko uban wa in abokin ka ne ka jayi shi ba to ba babba abin ce kowane irin hali kake ciki ya kamata a samu wasu mutane da in jirgin magana ba su amma wanda zai shiga wani halin da ba wanda zai magana ya ji wannan ba mutum jirgi ba ne rabu da shi kawai ka fita shi daga cikin abokanka ibrahim yana cewa haka a ba su suka cikin kanka kubur ya zama shaidu a yau mazo da jibatin da ne su shuri kudin da ne mutu wala su shuri ka za hawan nasu ba za ta tafi wa fi yana da haji bi za ta kakuri yace bari ya maka abubuwan da suke kusar da zuciya abu na farko shi ne kan jema duk mai san jema za ka yi ka zuciya shi gobe zai so ya ga alkhairi daga wurin wani sai daga wurin shi kawai zuciya ta zuci zai so ya ga wani ya kawo wani abu alkhairi sai dai shi ne yake sai ya kawo wani abu alkhairi kuma alamar bushewar zuciya za ka ga zai so a ga mai labarin wani mutum mai kyau na ka za ka zana wani mutum ne ke wani bawan Allah wani ne wani ma ya ce mun yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga ka kai da Allah an ga ma ganin annabi wasan kowa ku ce wani kowa ku ce wani amma da an ce a a shi wani mutumin banza ne mun ji labari an ce ma yana aikata kaza yana aikata ke dawo kai sai yanzu ka sani ai mun duk ne muna da labari saboda labarin da yake so yake kenan to wannan alama ne na bushewar zuciya kuma abin da ya haifar da shi ne sanya sanya girma ta abaci wanda hassada da girman kai da munafunci da kirbibi da kyauta da kwame da fankama da homa da horoko duka suna kewaye san girma duk ne san girma za ka dace akwai wannan wajen ke za ka don Allah don annabi yan uwan mu jana mu ɗauki wannan ɗabi'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karancin magana mu ɗauki wannan ɗabi'a duk abin da za ka faɗa ka auna ka muka faɗa kar ya zama ka zauna kawai ka dinga maganganu ba san me kake faɗa saboda haka a ƙarshe to jana Allah ya kara mana yadda ya gaya mana waɗansu ɗabi'u wanda idan mutum yana yin su ɗabi'ar sa baki ɗaya za ta bushe a zuciyarsa za ta bushe waɗannan ɗabi'u za mu karanta su a gurguje a takaice kuma daga cikin su shi ne naciya a kan dalili mutum ya dinga yin zunubi ba tuba ba gudu ba ta gaba ba na dama idan kana saba Allah ka dinga da tuba ka dinga yin nadama kuma ka dinga kokarin bari kai ya zama kana yi kana jin daɗi kana addu'a Allah kai da gobe ka ƙara koma wannan zai sa zuciya ke dushi sannan tsawon buri ka sa a zuciya ka sai ka yi kuɗi in ba ka kai kuɗin nan ba ɓarawo za ta zama Allah bai kaddara za ka guri ba sai kuma ka dora kan ka je ka yi guri sai daga kana ta san takalman mutane a wurin maulidi kana ta san wayoyi an zo da shaji ana sallah a masallaci kana ta hannu a ajiyar tsadar wannan duka tsawon buri sai ku kawo shi sannan fushi ba dan Allah ba abin da yake shi ba dan Allah ba zai sa zuciyar ka yi mushi sannan san girma zai sa zuciyar ka yi mushi aikata abin da zai da wani mahimmanci ka zauna a ita labarin motoci labarin yan mata labarin masu kuɗi labarin yan siyasa labarin gwamnati labarin amerika labarin london labarin abubuwan da bane ta amfani da wannan zai sa zuciyar ka yi mushi na laifi a zauna a dinga ba da labarin shi biyar.
Yallah Shin salam.
baya. Shin Yallah jibrilu.
yallah salam.
ƙarshen za ta ramu a jirage da sauran bayan an wannan shi ne za a amfani ko kuma a dinga yin maganar da ko da na duniya ne akwai amfani da shi amma labarin wasu mutane kawai wanda yake wasu ma arna ne a ciki, wannan bai da wani fa'ida sannan yawan dariya yana sa zuciya ya bushe yawan ba'a ko kakari yana sa zuciya ya bushe sannan farin ciki dan ka samu duniya ka samu kuɗi kai ta murna kai ta murna kai ta murna har lokacin sallah yake ba ka sani ba wannan zai samu kiyaye ko wani girman duniya in ta zo lokacin sallah ya fata kafin sallah amma idan har abin duniya ya zo maka ya sa kalanta Allah to wannan zai haifar maka da bushewar zuciya sannan bakin ciki dan duniya ta tsohon ta koma an maka alkawari wani addani ko wani honorable ya maka alkawari zai ba ka miliyan goma ya ce in Allah ya ga gobe sai aka aiko maka ya mutu kaga ai bakin ciki ne zo ko to kar bakin ciki ya sa lokacin sallah ya saboda bakin ciki ka bai sallah in kai haka zuciyar ka zai bushe karka karkai wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nan bai ko ina ba sannan rashin tunani akan lamarin lahira kamar tsabari kamar halin aljama guda da aljanna yana sa zuciya ya bushe sannan ka je ka zauna da 'yan duniya ku ta labaran banza zai sa zuciya ta bushe sannan sauraron maganar 'yan duniya yana busar da zuciya zama da su ba da wata lalura ba suna busar da zuciya yin abotaka da yara ƙanana ba don ka karantar da su ba ba don ka ilmantar da su ba yana da yin bushewar zuciya ƙananan yara kala uku ne. akwai ƙanana a shekaru akwai ƙanana a hankali akwai kuma ƙanana a ibada duk babban mutum da baya sallah bai damu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai damu da bayin Allah ba yaro ne shi ko da kaga gashin sa yayi ba sai kai ka zama da shi assalamu alaikum barka ne na ga ka kauce sai dai idan za ka zauna da shi don ka shiryar da shi ko ka koyar da shi. Saboda haka waɗannan zama da su shi ma yana busar da zuciya. Sannan cin haramu da kuma abin da ba a san asalin shi ba shi ma yana busar da zuciya. Yawan cin abinci har a ƙoshi a jiya goma ƙogoro yana busar da zuciya. Yawan shan ruwa yana busar da zuciya. Yawan bacci har a makara ba a sallar asuba ba yana busar da zuciya karancin zikirin Allah yana busar da zuciya janyo sha'awa da gangan mutum ya dinga kalle kallon wasu abubuwa haka ko ya zo ya zauna bakin hanya ya dinga kallon abubuwa suna wucewa yana sa zuciya ya bushe ko kuma kalle kallon TV da wasu abubuwa wanda bai halatta a kalla ba yana sa zuciya ya bushe sannan yadda da kai mutum ya biya yadda da kai cewa ni wane ne ni wane ne ka faɗi shehin mu akwai wani shehin mu shi ma rubar sun da rabe ba yana cewa wallahi da mutum zai karfi karfi karfi har ta kai ya kai inda malaikun suke shi ne su kanka kiftawar ido sakan guda ya ci shi ya isa Allah zai sa a jeho shi tashin asfal sai ya koma ƙarƙashin ƙasa sai ya koma dabba mazari za ka zo abin da Allah ya ba ka karka ki kai karka ki kai aiwa Allah ladabi tabaraka wa ta'ala to da ka waɗannan su ne abubuwan da za mu faɗa a gurguje a takaice kuma yara matasa tashi ne mai ilimi kamar yadda aka bari ne nan a neman ilimi shi ne abin da ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karatu ya fara ya fara bayan ya san duk inda ya kamata ya kai kuma ka ɗaukar masa da tsoron digiri ne ma kyau su gane da lau da rano shekarar ta bakwai ya haddasa alƙur'ani a wani zai yi Muhammad bin Hamdu al-Qatawi ya haddasa alƙur'ani bai zama garbi ba garbi lawa ba sallah ana aran ma lokacin sallah yayin ya ɗauki dutse ke ba shi kamun sarka ta lima to jami'i da haka ba sai ta ce ta horon wani babban malami in ji makururu ibn abu ahmed al-ghabari a wani zai gane ne kan ilimin furu'a da usulu ga wani da ba ko jami'i bai zauna haka ba ya kasa rayuwar ta gida hudu ta san shekara tamanin ne ashirin ashirin ashirin ashirin ashirin na farko neman ilimi ashirin na farko na biyu ibada ashirin na uku shiryar da halitta ashirin na hudu ababa da shi da ya watsar da duniya da lahira da kowa da komai ya koma ga Allah ko sunan sa ba ke sani sai sunan Allah ko shi ne shekara shi ya ya shekara kusan hamsin da biyar yana sallan asubari da alurin isha. To kai almajirin sa ina ka samo yin karatu ko yin sallah. Malamin ta shekara hamsin da biyar yana sallar asuba da alurin isha. Sannan karatu ne ba gudu ba da ba ba kauta. Sannan kaliban da ke bayi. Shekarar sa tara ake tasari. Shekarar sa ashirin da ya fara tarihi. Kurul Adam. Wani bani ila wani shirina sana معذرة مقبولة مستعفرة sannan shi ne nan nan na muka zuwa yanzu kana guru ka san shi rufi shi ba shi ba ko ba ka san komai ba sai na wafi mai shirya ai ka san lallai an yi karatu to za ka yankuwa don Allah don Allah mu tashi wanda yake karatu to in Allah ya yarda za ka ga ga aiki sai ka wuce ka wuce domin ku kayan jama'a har yanzu ka kuwa kuwa tsohuwa in man kun suna ko akwai tsoruwa wanda ya yin karatu to za ka iske yana da ƙarfin tunani sai ya haɗa mai ɗauki wani yaro ba zan ya sa makaranta ya yi yana yawo kawai yawon banza sai zakin malamai da zakin bayan an ya ka wannan gida ya ɗauki kayan jama'a ya leka wannan gida wata rana ya leka ta samu wasu ya leka gidan wata tsohuwa sai ga a fiya ɗaure kenan da ba ta ɗan ta ɗan ta ɗan ta ɗan ta ɗan ke ne wanda akuya ya ɗauko da wuya sai kasuwa ya je sai da akuya dubu shida ashe wani kwanta akuya ya zuwa da kudin sa dubu ashirin ya laliba zai haɗa dubu ashirin da shida ba dubu ashirin da dubu shida sai za ka kai tsohuwa ta fito ba ta ga akuya ba ta ɗora hannu a kai za ta yi ihu sai ga duk wani yana nan sai sai Allah ya iko ciniki ba a je ko ina ba kuma cinikin mai tori sai ka kwashe duk wani sai ga barawa ya dawo ya ne ko ya kudin sa hannun tsohuwa da goma ya ne ko ya goma sai zuciya ta ce kaga ranar wanka ba mu yi ciye ka fito kai bayani ka san ko ba akwai tausayi in ma a raba asara ko da zaka sai ko ya fito salamu alaikum sannu baba ta ce wa alaikum salamu dan samari ba a je makaranta ba ce wallahi baba na jiya ce wallahi baba akuyan ma dubu shida aka saya ta ce to ai haka ciniki yake yau riba gobe a tara saboda ta ce a hakuri wani lokaci a samu riba saboda ka yan uwa in ba a je an ɗauko akwai ruwa ba kuma za a abin kunya shi ma kamar kuɗin da yadda muke ɗin yan samari baban sai sa ka a makaranta ya ce sai zai sai neman kuɗi bai saukan alfahari ba ya tashi neman aure sai ya samu wata kyakkyawar yarinya ce haki za ki bisan yarinya ta ce ka zo ka da babanmu ya shirya ne zai ake mata kai ka san wani yarinya kuwa ta haddasa alfahari ba yayyen ta ba hajji ne baban ta ba hajji ne sai ya ta baki sai ya ba da tunani su dokar bai je a mai wani tambaya a Qur'ani to ai yana da abokai guda biyu akwai Yunus akwai Ibrahim sai ya gayyace suka raka shi da aka je wurin baban sai baban ya ce maraba da kusan ku kai ya sunanka sai aboki na farko ya suna na Ibrahim ya ce karanta mu surar Ibrahim kasan wani ne Qur'ani ne kawai sai ya zauna ka fara karantawa ya gama baban ya ce kai masha Allah masha Allah sai kuma ya suna ke ce suna na Nuhu ya ce karanta mu surar Yunus shi ma sai ya karanta saurawa ke nan saura ango ango ne ya sauka ba kuma suna ango Imrana kuma Ali Imrana ta fi tsawo cewa an goye ba da zuba an goye ba da zuba ita nan sai baban yake kai a sunanka ya ce ni aka ce ni ya ce to wallahi baba ni ne suna na imrana amma dai an fi kira na kurbuwar tsawo aka yi kyau ya rabi ya rabi ya rabu ya tsawon da wani yuji kan kana ya wayi ba ya baro ya wuce ya aida ya yi a kai ya maza da wuri ko kalla wala wala ne a ji bai da roba ne karwa ruwa bane ya maza da ya wakar wala ne an ta ya su ta ya kai ne wanda ne ya rabu ya haku ya maza da wuri ku kare yau mata kai da kai ran mu mu wala ya ru na to wala hakan ne musabbani sabar ka ko na muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amani sallallahu alaihi wa sallam wa ala muhammad ali alaihi wa sallam a wani shi ma da ayyuwa ana karfa sosai wannan duka wani ke gani asala ce da masaraki wannan duka kokarin sani da dagewarsa wallahi duka bai dawo kasar da sun muna fi da muna ce shi a bayyana saura muna ɗauka farkon abin da ya bada ni magana shi ne gobe da su ina nan guru ina gana haka duk sanda za a yi waya abin da ke gaya shi sannan bayan na dawo gida kuma haka kullum magana shi nan har kuma aka samu aka zo mutum da na zo ba ko na ba da aka yi ban da bayan ciki Allah ya saka da kai Allah ya kara maka jima ya kara maka garga Allah mu salli ala sayyidina Muhammad wa alihi ma hum wa khatihi ma sama nasir al-haqiqa wa hadi la ta'ala wa qadiri ala alihi wa sahbihi ajma'in amin wa hana rabbika rabbil izzati amma yasifun السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آه. الله يجزاك الله ba abin da za mu faɗa sai abin da wani mutum a yau zai faɗa Rashi ita kana harifan bisajiyatin ورشه منصورة بأهمة وعلى وسهلا مرحبا يا إمامنا وأنت إمام دون شك ومرية وأنت إمام دون شك ومرية وأنا مكانك ولا شيء عليه وأنت إمام دون شك ومرية يا تفضل إمام دون شك babu kokonto babu wani kabara sai ka san cewa wannan ya kai imamu a ya sai ka dama usul marhala wa marhaban sai ya rabu da mutum na ganima ta fasihe mun samu ganima mun samu fasihi a cikin wani abubuwan da ya fahimta hana wannan kamar yadda ya faɗa yuridinsa yuridin ibrima ibrima عظيم شؤونه ومن ذكره هكذا إلى غير من فترة إلى غير فترة لأن وأن الزيارة درجة شيء درجة ما في درجة نقصي لكن درجة مولانا شيخ محمد إبراهيم يا جو يا شيخنا ألا تقام بالأركين ألا يميز في كبر ثلاثة وما تميز ما لن يفدى هذلك كل الناس يا لك من علم لما هو أن أنظر أنظر كورا بإن يبدي على هناك لكرامة أثر فيك إن كل ما وجدناه إن bayanin da yayi lallai magancewa jama'a ba su iya wannan wuri karimun azimun kalika kulla sa'amatin karimun ne azimun ne khashan bi kulli sa'ama wannan bawan Allah sai ibn Mansur ba ji da zamu ce sai dai Allah ta kada alkhairi Allah ya ta kada alkhairi Allah ya hada mu da mu da kai daga a cikin aljanna firdausi Allah ta kada mu da alkhairi wannan zata tun da kai tafiya mai nisa Allah ya lullunta lada a duka ta kuma da kai ya ɗaukaka darajarka a duka kuyawar kayan mota da kai har zuwa kai ta galanka lafiya Allah ya kara maka tsawon kwana Allah ya kara maka basira Allah ya kara maka daraja Allah ya sa da mu da kai da baki daya mu tashi tare da sai ibn wujud sallallahu alaihi wa sallam a gidan kaddan da dozi sun ji kafe ne wanda zai zo ya tabi ki a kan wannan bayani da maulana shek masuwe shi ne maulana shek muhammad ayuba ayuba bani karantani shi ne zai zo ya tabi ki sannan kuma a raka taron lamu sannan kuma a farfajen zuwa da sauran jama'a domin a ci gaba da ainihin abubuwan da ya fi da yi na yawa da aka fi da yawa ya ubajen na bakon ne
Kaga da sun da tara. Sun taba.
ina cewa a kasan nan da da muke ciki da duk kowa a na wannan ƙasa za a samu murabbi murshidi irinsa wallahi duk matsalolin da muke fama da su a ƙasar nan ciki da waje da an wurware su cikin lokaci kankani a jawabinsa Sheikh Mansur Imam yana nuna cewa shi murabbi ne murshidi ne wanda ya gama tarbiyyantar da kansa ya gama samun tarafi wanda bayanansa suna shiryatar da batattu wanda kuma a yanayin tafiyarsa tafiya ce cikin Allah da ma'aiki alaihi salatu wasalam da abin da ake nema na sharuɗa na jagoranci na irshadi na tarbiyya Allah subhanahu wa ta'ala ya hore shi da taufikinsa da fadalarsa da rahamarsa wanda muna alfahari da shi mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya babu shi wanda kuma alhamdulillah kyauta ne a hadiyya ce ta maulanmu Sheikh Ibrahim ya zuwa ga al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama a nata'ijin abubuwan da Maulan Sheikh Ibrahim ya ya bar mana wallahi a ce inda ban da shi ma a ce babu kowa alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a ce shi ya bamu ya tafi mun gode Allah subhanahu wa ta'ala kuma jawaban da ya yi ba sa bukatan wani ta'alisi wanda za a yi ya ci bayar da hankali akan tarbiyyantar da zuciya da kuma gyara halaye wanda kuma wannan shi ne asasin musulunci wanda da shi ne kuma musulunci ya yaɗu duniya gaba ɗaya ba da takubba ko yakuna ba kyan hali da gyara zuci da shi ne domin haka ne ma'aiki alaihi salatu wasalam daga cikin ababen da Allah subhanahu ta'ala ya ce an aiko shi saboda su da ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan rasulan sai ce ya tulu alaihim ayatihi karatu kenan wanda yayi bayani akai ya tulu alaihim ayatihi ce wa yuzakkihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kaga kenan a sarkin zuciya da shi ne duniya gaba daya zai gyaru da wannan ne musulunci zai yadu tare da sanin cewa malaman tarihi sun tabbatar da cewa gharbu ifritiya kan halin musulmai ne ya yada musulunci gharbu ifritiya ba ta kuba bane ba ya kuna bane to akan wannan ne yake kokari saboda haka jama'a a hada kai a fita cikin fitintinu a gyara zuci a gyara mu'amalan da ke tsakanin 'yan uwa tsakaninka da 'yan uwanka ka gyara matsalolin da ke tsakaninsu tsakaninka da makwabtanka ka gyara matsalolin da ke tsakaninku tsakaninka da malamanka ku zauna lafiya ku rabu lafiya tsakaninka da iyayenka ku zauna lafiya ku rabu lafiya matasa kuma shaye-shaye da ake fama da su wanda har yanzu ya kai ga har 'yan mata ma suna shaye-shaye ganye da wasu abubuwa daban-daban na zamani suna bugar da kan suna maye aka rashin sana'a zaman kashe wando rashin karatu wanda shi ya yi ta fama bayani a kai wayannan abubuwa da su wannan al'umma ba za su gyaru ba abinda wannan al'umma za su gyaru shi ne tsare gaɓoɓi da ya yi magana a kai yin karatu da kuma tarbiyyantar da yara da mata gabaki ɗaya saboda haka Allah ya saka mishi da alkhairi suna kan hanya kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa muna ba da uzuri da harshensa za mu raka shi daga nan kuma zai wuce sai a ci gaba da sauran program ɗin da ya ya ya ya ya ya rage sannan a harshen masu gayyata gaba ɗaya irin su malam sa'idu da sauran mutanen anguwan nan gaba ɗaya muna yi wa shehi mansur godiya muna ƙara yi mishi godiya Allah ya saka mishi da alkhairi Allah kuma ya saka musu da ya saka mu da shi da alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya sa duk ayyukan da muka yi cikin asusun hasanatinsa da kuma hasanatin iyayensa Allah ya saka wa iyayensa da alkhairi da suka ba mu irinsa Allah ya saka masa shi ma da alkhairi da ya taso ya zo wannan waje muna godiya godiyan da ba za mu iya hutawa ko abbarawa a harshen mu ba sai dai zuciya ta yi godiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya mana dai takaitaccen tarihi فالصهوبة المكارم ولا بايع والغنائم زوده للكلكعة